بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت البركاته إن شاء الله تعالى a cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha na babban malami ash-sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah subhanahu wata'ala ya ji kamalan da rahama dan uwa idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata mun gama babin da yake bayani akan tahiya yanzu kuma insha Allah ta'ala zamu shiga salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dai na san mun karanta kan babin amma dai za mu maimaita sai mu haɗe da sauran abin da yake cikin salatattukan gabaɗin insha Allah ta'ala mala yace as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa mawdi'uha wa siyaghuha salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma inda ake yin salatin da kuma sigogi na salatin wannan mala ya kawo shi ne domin yi mana bayani game da dacewar ko kuma wajabci ko kuma rukunanci kamar yadda wasu malaman suka faɗa ne yi wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi salati bayan tahiya mala ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsihi fi tashahhud al-awwal wa ghayrihi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana yi wa kansa da kansa salati a cikin tahiyar farko da wata daga cikin ta yadda ba ta farko ba ta bi kenan wasanna zalika li ummatihi har ma kuma ya sunnanta hakar ga al'ummarsa haythu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi yayin da ya umarce su da yi masa salati tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bayan sun masa sallama wa allamahum anwa'an min siyaghi min siyaghi salati alaihi sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da su kuma nau'i nau'i na salati a gare shi daga cikin sigogi da suka tabbata daga gare shi to gashi nan mala ya kawo mana sigogin da dama kamar haka kafin mu fara karatun sigogin abinda da nake so mu fahimta yan uwa shine salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu ne mai falala da daraja da kima kwarai daga ciki a cikin addinin musulunci ya isa ka gane girman salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a yadda za ka yi musharaka ka yi aiki irin aikin da Allah subhanahu wata'ala yake Allah maɗaukakin sarki da kansa yana yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati to kaga aikin da Allah yake yi yace kai ma ka yi wannan ba karamin girma ba ka akai ba sannan abu na biyu mala'ikun Allah subhanahu wata'ala wanda bayi ne tsarkakakku babu wani abu na zunubi ko sabo da yake giftawa ta wajensu su su ma Allah subhanahu wata'ala ya umarce su cewa su yi wannan salatin bayan an ce su yi kai ma kuma aka ce kai wannan girmamawa ne aikin da mala'iku suka ce suke yi kai ma aka ce kai bayan haka ishe ka gane girman salati annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce dukkanin wanda ya min salati guda ɗaya Allah maɗaukakin sarki zai masa goma ɗaya kawai za ka sai Allah maɗaukakin sarki maka goma irin salati da Allah subhanahu wata'ala zai maka wannan iri ne kai baka san shi ba ina fata an fahimta girmansa darajarsa Allah maɗaukakin sarki kaɗai san shi ai ya isa maka gane girman abin a ce Allah maɗaukakin sarki da kansa zai maka abu ɗaya kai Allah maɗaukakin sarki zai ma goma wannan salati yake da wannan kimar da wannan daraja annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mafiya cancantar samun cetona da samun kusanci da ni su ne masu yawaita salati a gare ni shi san kana so ka ganka kusa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan Allah ya tashi kiyama sa to kasance cikin ɗaya daga cikin masu yawaita salati a gare shi wannan shine babban abin da zai baka dama ka kasance tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan Allah ta shi kiyamarsa wanda kuma cetonsa a ɗaya daga cikin wanda suka fi samunsa su ne masu yi masa salati wani hadisi ingantacce ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam a nawa zan sanya salatinka a cikin addu'ina ne da kullum ma'ana idan zan yi addu'ina ne da kullum zikiraina da roƙon Allah madaukakin sarki akan ya bani kaza da kaza da dukkan wani abu da nake na ambatan Allah a cikin su zan raba in ba salatinka ya tambayi manzon Allah haka sai annabi tsira da aminci sai sai yake cewa rasulullah idan na sa ɗaya bisa uku yayi sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yayi babu laifi amma da zaka ƙara da yafi ya rasulullah idan na sanya rabi ya kasance rabi duk salatin ka zan yi rabi kuma shine zan yi sauran zikirai da addu'o'i da suka shafe na wani kashin kaina ya rasulullah yayi sai manzo Allah ya ce masa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi amma da zaka tsara da yafi sai ya rasulullah to zan sanya bi bisa uku ma'ana zan raba uku biyin in bawa salatinka ɗayan kuma shine sauran addu'o'in nawa annabi ya ce masa yayi amma da zaka tsara da yafi ce ya rasu to zan sanya dukkanin addu'o'i na da sigarai na da sauransu kawai salati zan rinƙa a gare ka sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan tukfa hammuk wa tuqda hajatuk in ka haka haka to dukkanin wani bakin ciki da damuwa ka Allah madaukan sarki zai tafiye maka da su dukkanin bukatunka kuma Allah zai biya masu kaga ashe salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi shi kadai wani babban makami ne ko kuma wani babban abu ne da ya kamata mutum ya rike wajen biyan bukatunsa ina fata an fahimta shi sa malamai suka ce da mutum zai daina addu'a gaba daya sai salatin wa annabi sai salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk inda ya kamata kai addu'a Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza sai kai tawa annabi salati to wannan addu'a wannan bukatar taka ta take cikin zuciyarka Allah ya fi ka sanin ta zai biya maka bukatar saboda ka salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba karaman falala gare shi ba zuwa a cikin sallah ne ko a wajen sallah ana so ko da yaushe mutum ya rinka yawaita salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musamman ma ranar juma'a musamman ranar juma'a wannan nasi ingantacciya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a yawaita salati a gane ranar juma'a saboda haka salatin da kake ranar juma'a ya dara na sauran ranakun da kake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk lokacin da kai masa salati Allah madaukakin sarki zai kai masa salatin har inda yake a cikin kabarinsa Allah ya dawo masa da ransa kuma ya gaya masa cewa wani dan wani dan gidan wani shine maka salati yanzu da sallama a lokacin sauraka yan kwa sai mu dage da salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to amma dai babban abin kamar yadda annabi bayani satin da ya gabata shine duk lokacin da zamu yi salati mu yi kokari mu ga manya ɗaya daga cikin sigogin da suka tabbata daga bakin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga su na kamar haka insha Allah ta'ala na farko Allahumma salli ala Muhammadin وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل, وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا نفرقو كنا أبنت صلاة يكي تواشيني اللهم صل على محمد الله كي صلاتي وأنب محمد صلى الله عليه وسلم wa ala ahli baitihi sannan kai salatin a bisa iyalan gidansa wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi sannan kai salatin a bisa matayensa da kuma yan gidansa to bala ya sa lamba kasa lamba ta hudu masu littafi sai su duba yace aula ma qila fi ma'ana salah mafi cancantar abinda malamai suka tattauna akan sa akan abinda ma'anar salati yake nufi me ake nufi da yi wa annabi salati Allah yi wa annabi salati me hakan yake nufi malacin ƙaunar abil aliya shi ne faɗin wani babban malami abil aliya shi ne abin da ya faɗa ga shi ya ce salatullahi ala nabi salatin Allah subhanahu wata'ala ga annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da yake nufi shi ne sana'uhu alaihi wa ta'azimuhu yaban Allah yaban Allah madaukakin sarki ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma girmama shi ma'ana bukata kake roko kake nema kake Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yabo da kuma girmamawa na musamman ina fata an fahimta wasalatul mala'ika wa ghairihim idan kuma aka ce mala'iku suna yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati abin da yake nufi shine talabu zalika min Allah ta'ala neman hakan ga Allah madaukakin sarki ma'ana suna nema Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi girma ya kuma yabe shi shine salatin mala'iku wal maradu bala yace abinda aka yake nufi shine talabu ziyada la talabu asli salah shine suna nema wa Allah madauki suna nema wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dadin girmamawar da kuma dadin yaban ba wai asali dama can Allah madaukakin sarki bai yabi manzon Allah bane bai kuma girmama shi bai yanzu kake roƙon masa Allah ya bi shi ya girmama shi ba haka bane amma mai kake nema dadin girmamawa da kuma dadin yabo din Allah ya sa an fahimta kamar abin da kake cewa Allah ka ƙara yabo da girmamawa shi sa ko da ba shi cewa yake Allah kai dadin tsira aiko ma'ana ba tsiran asali ake so Allah madaukakin sarki yayi ba ma'ana dadi ake so tunda dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da tsirarsa da amincinsa haka ne to amma kana roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara masa ya dada masa shine abin da malai yake nufi malai yace zakarahu al-hafiz bil fath wa radda al-qawl al-mashhur anna as-salata ar-rabb ar-rahma malai yace wannan magana ibn hajar al-asqalani ambace ta a cikin littafin safatul bari sharhin sahih al-bukhari amma a cikin maganganun nasa yayi raddin wata magana shararriya da take cewa abinda salatin Allah subhanahu wataala ke nufi shine rahma wa malai yace wa fasala zalika ibn al-qayyim fi jala'il afam babban malami ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo bayani filla filla game da haka a cikin littafinsa mai suna jala'ul afham bima la mazid alayhi cikin abin da baka neman ƙarin bayani akan sa idan ka koma ka karanta malai ce faraji'u ka koma wancan bayanin ka karanta to wannan abin da yake nufi shine idan ka ce Allah manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati kamar abin da kake cewa Allah ka ƙara girma da yabo ga manzon ka tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta to wannan shine sannan wannan salatin kuma ya gangaro zuwa ga iyalan gidan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da matayensa da kuma zuriyarsa iyalan gidan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda aka sha bayani akai na farko wanda suke fara shiga su ne matayensa sannan sai ƴaƴayensa sannan sai ali aqil ali ali Ali Ja'far da kuma Ali Abbas ina fata an fahimta waɗannan su ne iyalan gidan Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi tare da cewa wasu daga cikin firka daga cikin firkoki na bid'a kamar Shi'a Rafida suna gani cewa matayen Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba iyalan gidansa bane sun fitar da matayen Annabi suka ce ba iyalan gidansa bane su suna gani ma iyalan gidan Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya takaita ne kadai akan waɗannan wanda suka shiga cikin hadisul kisa hadisul kisa shi ne wani hadisi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rufe sayyid na ali da nana fatima da hassan da usaini da shi kansa a cikin bargo an fahimta sai ce allahumma haula'i ahli baiti waɗannan ya ubangiji waɗannan wasu ne daga cikin iyalan gidana ba wai abinda annabi yake nufi su kadai ne iyalan gidansa ba ina fata an fahimta yace Allah ka tafi ka tafiyar musu da kazanta da datti haka annabi musu addu'a a lokacin ummu salama tana ɗaya daga cikin masu rawaito hadisi ta ce ina wajen sai na ce ya rasulullah ni ba zan shigo ba sai maza Allah ya ce a'a anti ala khairi ke ma kina kan wani alkhairi ma'ana malamai suka ce dama can ummu salama matar annabi ce idan kuma aka ce iyalin gidan mutum wanda ake fara kawo su ne matansa an fahimta amma sayyidina ali kaninsa ne ba lalle wani ya dauka cewa wannan dan gidan annabi ne haka nan jikokinsa to shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tattara su yace waɗannan su ma suna ɗaya daga cikin iyalan gidana ba wai mata na ne kaɗai ba wasu malaman suka ce abin da yasa manzon Allah ya ce na na ummu sulama kada ta shigo saboda da sayyidina ali a ciki sayyidina ali kuma muharraman ta bane an fahimta bai kamata a ce da sayyidina ali da na ummu sulama a cikin burgo ɗaya ba ina fata an fahimta sai manzon Allah ya ce ake kina kan alkhairi dama can ke ahlul bait ce ko kin shigo ko baki shigo ba ina fata an fahimta to su yan shi'a sai suka ce ai dukkanin wanda baya cikin wannan bargon lokacin da annabi wannan magana ba ahlul bait bane to kuma wannan abin da suke shine sun yi tufka da warwara a cikin wanda suke kawo alul baiti daga cikin limaman su guda 12 wanda suka kudirce a zuciyarsu cewa ba sa sabo ma'asumai ne guda 12 ne guda 12 nan to a cikin su mutum uku ne kawai a ciki daga sayyidina ali sai sayyidina hasan sai sayyidina husain ina sauran ina fata an fahimta babu su duk sai daga ba aka haife su to ba sa cikin wannan marwa su ma ba alul baiti bane kenan ina fata an fahimta saboda haka iyalan gida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi matansa su ne suke fara shiga ciki kamar yadda ko da a hausa idan aka ce ya iyali hakan me yake nufi ya mata ko da baka da ɗako ɗaya ko da je kai aure idan kuka yi sa za a ce maka ya me ya iyali ina fata an gane Ah.
yawwa saboda wannan matsala ce mai fa'ida suke tattaunawa akan ta naji wani wata wani debate da aka yi wani ah, tattaunawa da aka tsakanin wani malami na sunna da wani malami na shi'a wai an an tattauna ne kawai akan matayen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba iyalan gidansa bane shi dan shi'a yana kara bangaren sa cewa matan annabi fa ba fa iyalansa bane akan haka aka tattauna wajen awa biyu da wani abu yana ta kawo hujjoji kuma yadda ta shiga hujjojin wai qur'ani da hadisi ya dauko hujja ya ce matan annabi ba iyalan gidansa bane to Allah ya rawa mata bata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kamar sallaita ala ali ibrahim ka yi wa annabi da iyalan gidansa da matayensa ziy- a- salati kamar yadda ka yi wa iyalan gidan annabi ibrahim innaka hamidun majid hakika kai ubangiji abin godewa ne kuma abin girmamawa ne wa barik ala muhammadin ka yi albarka a bisa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala ali baitihi ka yi albarka a bisa iyalan gidansa wa ala azwajihi wa zurriyatihi ka yi albarka a bisa matayensa da zurriyarsa kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka a bisa iyalan gidan annabi ibrahim ina fata an- ana fahimtar lafazin ko kama barakta ala ali ibrahim ko kun gwani lafazin babu ala ibrahim ko ala ali ibrahim ko ali ibrahim ne kaɗai ya zo yawwa za- za mu zo mu ji bayani akan wani abin da na faɗa insha Allah ta'ala innaka hamidun majid hakika kai ubangiji abin godewa ne kuma abin kambamawa ne abin girmamawa ne wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana addu'a da wannan addu- da yana wannan salati da wannan salatin shi akan kansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati na biyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم kun gwanan kuma Ibrahim ya zago maimakon wa ala ali Ibrahim kuma sai kasance Ibrahim din kansa wa ala Ibrahima wa ala kuma ali Ibrahim innaka hamidun majidu to wannan shi ma salati ne da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗaiɗaikun kalmomin sa duk ba sai mun fassara su ba akwai irin sa ɗaya a salatin da ya gabata salati na uku Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan na uku kenan na hudu Allahumma salli ala Muhammadin annabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammadin to kun gwanna kuma ya dan shab- ya dan shaba man da wadancan ko Allah kai salati kai dadin tsira a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wannan lafazin yace annabiyil ummi annabi wanda yake ummi wannan kalma ta al-ummi yana da kyau a dan ƙara bayani akan ta kwarai da gaske dan kalma ce abinda take nufi shine aka ce da mutum ummi shine wanda bai iya rubutu da karatu ba ina fata an fahimta shine ummi yanzu kai a haƙƙinka wani yazo ya ce maka ummi to zagin kai abinda yake nufi kai jahili ne kawai to duk mutumin da aka ce ba rubutu ba karatu me yake nufi to amma a haƙƙin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da aka ce annabiyul ummi shi kuma yabo ne ina fata an fahimta me yasa annabin da bai iya rubu- baya rubutu baya karatu amma ya fito wani mai rubutu da karatu basira da hazaka ina fata an fahimta yau saboda a lokacin da Allah madaukakin sarki ya niyyar turo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya turo annabi ne a cikin al'ummar da wani annabi bai gabace shi a cikin su ba saboda haka sai kasance a cikin su akwai wanda suka dan iya rubutu da karatu kadan irin su warqa bin Nawfal amina na khadija kun ga shi tun a lokacin jahiliya ya shiga kiristanci hamma ya iya rubuta injila da ibraniyanci saboda haka ya iya rubutu da karatu wasu daga ciki sun iya to sai ya kasance da a ce an turo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin wanda ya iya rubutu da karatu to za su koma gefe su rinka cewa me wannan alkur'ani shi ya rubuta shi zo ke karantawa ina fata an fahimta shi sa lokacin da mala'ika jibril ya zo farkon wahayi da yake cikin kogon hira da ya kama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya matse shi ya ce fa akhadhani fa ghattani hatta balagha min hatta balagha min aljahd ya kama ni ya matse ni har sai da naji a, na kai matuƙa wajen jin zafi thumma arsalani fa qala ikra sanne sake ne ya ce yi karatu me annabi ya ce masa ma ana bi qari ni ba mai karatu bane ina fata an fahimta so da bai gabata a baya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karanta wani abu inda an same shi da yana ɗaukar wata takarda ya karanta ko ya iya rubuta wani abu to da shi kenan babu yadda zai annabi ya kare kansa da ya kawo za a ce ai a cikin irin abubuwan da yake karantawa ne ya je ya karanta karancensa ko abin da irin yahudawa suka rubuta ko abin da ya kama da aka yi kawo ya ce kuma Allah ne ya turo shi a kansa to ba a san shi da rubutu da karatu ba kuma sai aka same shi ya kawo abin da ya fi na duk wani mai rubutu fasira ya fi duk wani mai karatu hazaka to dole suka sallama ina fata an fahimta shi sa Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan kalmar ta ummi a cikin alqur'ani kama a cikin suratul a'raf a waje guda biyu alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf yanhahum عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قبل أن أنكم سيتي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي سيتي فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن به وكلماته واتبعوا لعلكم ترحمون kun ga kalmar ummi ta zo a nan wajen Allah madaukakin sarki da kansa ya ambaci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin me ummi saboda haka a janibin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ce masa ummi wannan shi yabo ne a kansa shi sa Allah ya ce a cikin suratul ankabuti wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin sai ce wala takhutuhu bi yaminika sai ce idan lartaban mubtiluna wama kunta tatlu min qablihi min kitabin kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka kasance kana karanta wani abu daga cikin littafi ba kafin wannan alqur'ani an gane baka iya karanta wani abu daga cikin wani littafi da suka gabata ba ko wasu rubutu da za a yi baka karantawa ya manzon Allah kafin wannan alqur'ani wala takhutuhu bi yaminika sannan baka kasance kana rubuta wani abu da hannunka na dama ba sai Allah ya ce idan inda a ce hakan ta kasance ka iya rubutu ko ka iya karatu lartabal mubtiluna da mabarnata sun je suna shakka suna kokonto game da alƙur'ani da aka sauka maka ina fata an fahimta sai Allah ya turo shi a matsayin ummi saboda haka sai ya kasance duk wani wanda yake ji da karatu da basira da ya zo gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya zama jahili kawai ina fata an gane saboda shi kai tsaye in innaka latulaqqal qur'ana min ladun shi kai tsaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karɓa alƙur'ani daga Allah madaukakin sarki to kai da ilimin ka ba wani abubuwa ne na daban ko dai a ce ka san attaura ko injila sun zama tsohon yayi yanzu tun daga sabon wahi an fahimta ko kuma tatsuniyoyi ne kawai da labarai na mutanen da wannan da mai amfanin su kaga duk yadda kake ji da karatu da ilimi da ka zo gaban sa sai ka zama wani jahili kawai to amma shi kai tsaye yake karɓar wahayi daga Allah subhanahu wataala saboda haka irin turawa 'yan masu kokarin shiga addinin musulunci don su karatu a cikin abin da ya shafi addinin musulunci su zo su yaki addini ta wannan hanyar suna amfani da wannan dama ai gashi annabin ma an ce masa ummiyi ne ina fata an fahimta to shi a janibin su wannan yabo ne sallallahu alaihi wa sallam wa ala ali muhammadin Allah kai dadin tsira a bisa iyalan annabi muhammad kama sallaita ala ali ibrahim kama yadda kai salati a bisa iyalan النبي إبراهيم وبارك على محمد كي البركة بس أن محمد النبي الأمي النبي ونديك أمي وعلى آل محمد كي يكما البركة بس إيالجن أن محمد كما باركت على آل إبراهيم كما يدك البركة بس إيالجن النبي إبراهيم في العالمين أتكنها للتوغة بعد كب إنك حميد مجيد حقيقة كيني أبن قوديوا كما كيني أبن جرم ماوا سينبير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت عبدك ورسولك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك بدلني عبد عبد رسول بدلني محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم da inda yake a cikin wannan shine abduka wa rasulika bawanka kuma manzanka shine babu abin da yake a cikin wancan sai na shida Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma salli ala Muhammadin na karshe kenan na bakwai وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ‘yan uwa waɗannan salatai guda bakwai su ne salatan da suka tabbata daga bakin mafi tsarki wanda baya magana da sarrai duk abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala shi ne mazan tsira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kamar da na faɗa a cikin tahiya waɗannan salatai guda bakwai da muka kawo sai ka kalli irin salatin da kake yi kai naka sai ka duba ka haɗa shi da wannan sai ga irin wannan ne idan irin wannan ne to alhamdulillah an samu nasara ke in ko ba irinsa bane to alhamdulillah kun ga karatu ya amfani kenan sai ka gyara ka dauko ɗaya daga cikin wannan kada ce karin kai ina fata an fahimta kaga an samu nasara kenan mai da na mana bayani wancan satin alal kalla za ka yi alfahari ka baki kirji cewa salatin da kake shine salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salatin da ya fito daga bakin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai tsaye shi kake wannan ya shiga abin alfahari ina fata an fahimta yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala anan zamu dakata gobe idan Allah kai mu za mu ci gaba akan wasu fa'idodi da malam zai kawo mana masu ɗan tsayi a game da abin da ya shafi salati fa'idodi ne kawai malam ya tattare su za su yi mana amfani kwarai da gaske ya tattaro su a cikin manya-manyan littattafai da kuma wasu abu daga cikin abubuwan da shi ya mulahaza su ya kawo su dukkanin sun shafi salati ne wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da dan wasu abubuwan kuma da ya kawo wanda dai dukkaninmu insha Allah ta'ala za su yi mana amfani idan makaranta gobe za mu ji fa'ida ta farko zuwa abin da ya sauka Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.